بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana ta Lahadi a 11 ga watan safar shekara ta 1448 wanda ya daidai da 26 ga watan julai 2026 miladiya a wannan majalisi namu na mako-mako da muka saba muna karatu cikin kitabul ubudiyya na shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyya al-harrani al-dimashqi rahimahullah ta'ala muna nan dai a babi na 53 inda za mu tashi kamar makafa inda hadhihi al-haqiqa التي فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار فيظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذي سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابدا لله لا يعبده إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر فالإله هو الذي يأله القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها وبها وصف المتقين من عباده وبها بعث رسله آه. ابن تيمية yana dai ci gaba da yi mana bayani akan wato ma'anar ubudiyya zuwa ga Allah ta'ala ubudiyya sai dai anan yana yi mana wato kashedi cewa wato akwai mutane da suke bautan Allah ta'ala a mahanga ta rububiyarsa a matsayin cewa ubangiji shi ya halice su shi ke azurta su shi ke ba su shi ke ba su da mutane yake bayanin cewa to wannan ai in iya wannan za ka tsaya ba za ka haɗa abin da bauta ma ubangiji tare da soyayya da ƙololuwan kaskantuwa zuwa gare shi ba to wannan wato bauta ce da har iblis ma yana yin ta shi ne ya faɗa cewa fa idan arafa al'abdu anna allaha rabbuhu wa khaliquhu idan dan adam ya san cewa ubangiji shine ubangijin sa shine mahaliccin sa wa annahu muftaqirun ilayhi cewa shi talakan sa ne muhtajun ilayhi kuma yana buƙatar shi wannan ubangijin arafa al'ubudiyya almuta'alliqa bi rububiyyatillah to wannan abin da kawai ya sani shine ya san bautantuwa zuwa ga Allah ne take da alaka da ubangijin shi ya halicce shi ubangijiyan ubangiji wannan ba ta sanya mutum ya zama hakikanin musulmi in dai bai gauraya wannan ubudiyan da ubudiya bautantuwa zuwa ga Allah ta soyayya da kuma kaskantuwa zuwa gare shi ba wata bai bauta masa ba da jikinsa ba kawai ka ce babu wani sarki sai Allah babu wani mai bayarwa sai Allah babu wani mai baka arziki sai Allah a iya nan ka tsaya to wannan ko kafirai ma suna yin irin wannan shi ne abin da ibn taymiya ke magana wace wa hadha al-abdu shi wannan bawa zaka samu yasalu rabbahu aina rubun ubangijin sa wannan ina dawowa saboda fasal da muka yi a wancan mun dan samu dan rawan ribi so zamu zamu dauko sai mu dawo na insha Allah malaka wa hadha al-abdu shi wannan bawa wanda yake yana bauta ma ubangiji ne ta bangaren ubangijiyan ubangiji yasalu rabbahu ai yana yana roƙon ubangijinsa yana roƙon ubangijinsa amma yana roƙon shi ne saboda buƙatuwan shi ne roƙa din ko dai ka same shi yana roƙon ubangiji a lokacin tsanani lokacin buƙata lokacin wato talaucin da yake da shi da kuma buƙatan tanyin ubangiji a kurkusa to sai ya roƙi ubangiji din wa tabarra'u ilayhi kuma yana kaskantuwa zuwa ga Allah ta'ala din wa ya tawakkalu ilayhi kuma yana dogaran zuciya zuwa ga Allah to amma kuma shi yana yi ma Allah waɗannan abubuwan ne a lokacin da yake bukata a lokacin da ya zama babu wani sarki sai Allah din ba yana yi ne saboda soyayya da kaskantuwa zuwa ga Allah ta'ala ba wannan shine wato na farko da ya gaya mana ce lakin qad yudhi'u amrahu wa qad ya'si sai dai ana iya samun bawa a irin wannan mahangar a wani lokaci ka same shi yana yi ma Allah da'a wani lokaci ka samu yana saba masa wato abin da yake magana a nan shine ana iya samu ka same shi a wasu lokuta yana yin wasu abubuwa wanda neman yardan ubangijin ne to amma tunda bai mai da tauhidi na uluhiyya ita ce shine asalin tauhidi da zai mushi jagora ba sai ya zama ubangiji ba zai karbi wannan ba kamar wanda za a samu kaga yana misali kamar larabawan kulishawa kafin zuwa maza Allah ai suna kula da ɗakin Allah suna kuma yin wasu hidindimu ga wannan ɗaki din suna kuma neman ubangiji ne ya biya musu bukatu da wannan abin har ma idan da wannan ɗakin Allah zai rushe za su ce kowa zai kawo kuɗin sa ya kawo kuɗin da ya tabbatar babu kuɗin haramu a ciki kaga wannan ai bautan Allah ne amma tunda wannan bautan Allah bata ɗauke su zuwa ga tsantsanta addinin ga Allah shi ɗaya ba to wannan kaga ubangiji sai ba zai karba ba to wannan shine ibnu mi'a ne yake cewa lakin qad zai wa amrahu ana samun yayi ya ma Allah da'a umarin da ya bashi wa qad ya'si kuma ana iya samu kaga ya zama kangararre ya zama shi ba maruwan shi babu shiga ba fita ba ma iya yan garwaya wannan shi wato falle ɗaya ne kawai wajen sa'a ma Allah ta'ala ana iya samun kaga mutum yana roƙon Allah a itirarin sa ya hada shi wata rana da da'a wata rana ba tare da da'a ba amma kuma ba zai yi tsantsanta ma Allah ta'ala addini ba wani lokaci kuma ka samu ya zama makangari baki daya وقد يعبده مع ذلك ضد ضد kan gare wasa kuma ana iya samun kaga yana bautar Allah a wasu sashi na na rayuwarsa wannan ya gama faɗan wannan ajin kuma sai ce wa kad ya'budu shaytana wal aslam kuma ana iya samun kaga ma ya riga ya kan gare baki daya ya kuma yana bautan shaytanu yana bautan yana bautan gumaka to wannan duka a waɗannan ajuwa da Ibn Taymiyyah ya gaya mana duk suna bautan Allah ne ala tilas ba ba yanda suka iya saboda ubangiji shi ya halice su ko suna so ko ba sa so dole dai ubangijin shine ubangijin su to ubangiji kuma ba akan wanda yake karba ko yake karba ba saboda ba za ka iya yin inkarin wannan ba ko da ka yi inkari sai da kai abin da ake kira mukamara lil hissi wato kana mukamara ne kana wato waje harubi hawa sai karanta an fusu mubulma wa uduwa sai dai zama kana yin wato kifadi ne kawai amma ka san ubangiji ai shi ne yake baka ka san ubangiji ai shi ke ruwan saman ka san ubangiji ai shi ke baka iska ka san ubangiji ai shi ke sa in ka ci abinci ya narke abincin ka san ubangiji shi ne yayin da kake bukatar kaftar da shi shi ke baka dama kaftar da shi saboda ga akwai wasu sun bi ka kudi sun bi ka karfi sun bi ka kyan jiki amma kuma ubangiji ya hana su wani abubuwa kuma kana kallo bayan da aka iya to da ka dole ka wato risala wa ubangiji a wannan bangaren wannan kuma zai mai she da kai musulmi ba ba zai mai she da kai mumini ba abin da zai mai da kai mumini kawai shine ka koma yayin da kaga abin da ubangiji ya yi maka na wato arziki da kuma wato a halittanka da ya yi sai ka ce tukuncin shi ne to ni ba zan so kowa ba sai Allah ba zan bauta ma kowa ba sai Allah ba zan yadda wannan gaɓoɓi nawa irrisina gaban wani mahaluki ba da sunan bauta sai Allah ta'ala shi daya to wannan shine akan sa ubangiji yake aiko annabawa akai kuma akan shi ne ubangiji ke bayarwa ko ke bayarwa duk wanda bai gamu da ubangiji a irin wannan wato bautan ba to ubangiji ba zai ba zai bashi ba zai miƙa da mishi da aikinsa ba to shine ibn tabiya ya ci gaba da cewa amma wa kafa inda hadhihi alhaqiqa mun mun dawo ka to shafi na 53 duk wanda ya tsaya daidai a wannan haqiqa din ya tsaya a daidai wato a a haqiqa na ubangiji haqiqa kauniya haqiqa kauniya a shine abin da ya faɗa can a baya cewa kafirun mai takallamu fil haqiqa fa yashhaduha wa la yashhadu illa hadhihi alhaqiqa wa hiya alhaqiqa alkauniya التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر abin da yake magana yake cewa shine alhaqiqa alkauniya shine wato yayin da mutum ya samu halartar zuciya da zuciyarsa cewa duk abin da ubangiji yayi duk abin da ubangiji ya kaddaro to sai ya duka ganin cewa wannan daga ubangiji ne kawai har yanzu maka ma yana ganin abin shine mushahada din shine kalama halartar zuciya wajen da abin da ka gani ka ce wannan ubangiji ne kun fara kunin sa to duk wanda ya tsaya a wannan fage kawai da abin da ka gani ka ce wannan da kaddaran ubangiji ne da kun fara kunin sa ne abin ya faru ka ki daga idan ka kalla kai kuma abin da kai bawa za ka yi na ka bauta mishi to shine anan ibnu tayyib to kaga wannan abin ba ba to lamarin ka ba zai mike ba kamar wa kafa inda hadhihi alhaqiqa duk wanda ya tsaya a haqiqa wato haqiqa na kauniya na kun faya kunu haƙiƙa kasantacciya wanda ubangiji ke cewa kasance ya kasance wa inda shuhudi ya halartar da wannan haƙiƙa na tauhidin a zuciyarsa kadai ubangiji yan ubangiji wa lam yakun bima amara Allah bihi ya kuma kin ya kuma ki miƙuwa da abinda ubangiji ya bashi umarni min alhaqiqa diniya na haƙiƙa na addini dokokin da ubangiji ya gindaya masa gidayayyen dokokinsa gindayayyen haƙiƙani da ubangiji yake aiko annabawa da su allati hiya ibadatuhu wace wannan hakika din ita ce wato bautansa almuta'alliqa bi uluhiyyati wace take da alaka da bautan shi shi daya wa ta'ati amrihi da ayi mishi da'a shi daya wa amri rasulihi da kuma da'a ma umarnin manzansa kana min jinsi iblis wa ahlin nari to in yayi irin wannan tawhidin ya zama ya daga cikin wato tawagaye na iblis da mutane yan wuta an ji yadda ibn taymiyyah ya faɗa duk wanda ya tsaya ai yanzu ya raba mana abun guda biyu ne ya raba wani akwai alhaƙiƙa diniya kauniya a haƙiƙa kauniya ya kuma raba mana da haƙiƙa shari'iyya haƙiƙa kauniya shine kasantacciyar haƙiƙa wace duk abin da ka gani ya faru za ka ce wannan abin ya faru ne da kasance ya kasance na ubangiji ubangiji shine ya halittar shi ya ba shi arzikin shi ya kawo abin shi ya yi ruwan sama to in ka tsaya a daidai wannan haƙiƙa din to ai wannan kai kuma game baka zo ka bauta mishi ba da ya kamata da ka san wannan sai ka bauta mishi to shi ne mutum yake cewa to idan ka tsaya a wannan hakikan kawai ka ki tsallakawa zuwa ga hakika shar'iyya gindayayyar hakika wacce ubangiji yake sauko da ita a ban kasa a harshen annabawansa ka ki yadda ka bauta mishi to aikinka ba shi da bambanci da aikin tawaga na iblis san dai shi ma iblis ya san Allah shi ke bashi ga shi ma har yana roƙo cewa tsayata mu zuwa nan sakamako ya san ubangiji ke kashewa ya raya ya raya kenan kaga shi ma ya san wannan haƙiƙa kauniya din haƙiƙa kauniya to ya santa abinda bai yi ba shine haƙiƙa shar'iyya yayin da ubangiji ya aiko wasu zakarai da dokokinsa ya mishi doka sai kuma shi ke nace shi ba zai yi ba to akan na kuma ubangiji ce shi ma ya tsina mishi albarka baki da sai haka kai ma a yanzu idan ya zama na ka tsaya ne akan cewa Allah shi ke bani Allah shi ke ruwan sama na san cewa ubangiji ke kashewa ke rayawa ka ƙi amfani da wannan abin da ka sani wajen ka bauta mishi ka ƙi bauta mishi kuma a harshen annabawansa to ba ka da bambanci da iblis Allah ta an fahimci an fahimci wannan abin da shi Ibn Taymiyyah yake magana fa yau wannan ba a zalika in kuma duk tare da haka yayi zakan annahu min khawasi awliya illahi duk da gashi ya ki zuwa bauta ma Allah a shari'ar annabinsa a gindayayyen haƙiƙa wacce ya aiko annabinsa da ita yace shi duk da haka ma yana ma cikin waliyan Allah ma haka wa ahlil ma'rifati wat taqi kuma yace shi ya daga cikin wanda ubangiji ma ya ba su sani sosai sanin ubangiji din da ta haƙiƙi gazgata sanin ubangiji din allazina taqaba anhum al-amru wan nahyu shar'iyyani wanda suke riya cewa ma su ai ma wato al'amari na ubangiji umarni na ubangiji da hani na shari'a ya riga ya tsare a wajen su kana min ahli min kana min min asharri ahli al-kufr wal ilhadi to wannan ma ya fi sharri akan masu kafirci masu ilhadi ma Allah ta'ala to wannan ne sai za ku je a cewa mutum ya shiga cika zafi to kuma wannan ita ce gaskiya in ba ga maka gaskiya za ka ci san ai wannan ita ce gaskiya abin da yake magana shine abin da ake samu na sufaye sufaye galibin al'amari in an ce la ilaha illallah sai su ce la khaliqa wa la wajida illallah ba wanda ya halice mu ya halice mu sai Allah shi iya abin da zaku kenan iya mu abin da zamu kenan saboda haka in suka je suka zauna suna muhabara da mukashafa da kuma mushahadar su wanda wata ce anan ibnu yake ai ai wannan din su ne a tabun su ne terminology su ne wannan mushahada haqiqa kauniya da waye da sauransu to sai ya ce musu iya nan za ku tsaya sai su iya nan za su tsaya sun sai sun yace mushahadar su za su je su dan killace kansu su samu wannan kashafin da suke samu Allah ya ringa ba su wai irfani ya ringa ba su wani sani daban su har su yi hakika din da suke faɗa to wannan za su tsaya ne kawai wajen tunanin wai shi ne yake musu ruwan sama shi ke ba su arziki kaga ba wai dan su yanzu wannan abin da suke suke suke azhar ta yi tumbomi azhar da asar ta yi tumbomi da asar me ubangiji ke cewa ke cewa mi subhanallah alhamdulillah a kawai za su je su zauna ne wani lokaci abin da za su je su zauna masu shiru suna tunani abin da kuma suke tunanowa cikin zuciyarsu shine bangaren ubangiji ya ubangiji kawai ubangiji shi ya halitta shi ya bada kaza shi ya kaza shi ya kaza shi ya kaza amma su yanzu ba za su zo su ce to yanzu mun wa bari mu bauta mishi bari mu yi sallah bari mu mishi azumi bari mu mishi kaza mu mishi kaza a su su gani suke ma wani abu bata lokaci ne to shi ne yake cewa to in kuma tare da haka tare da an gaya mishi a wannan aikin da yake ma iblis ma yana yin wannan cewa da yake shi kawai yana yana kallon bautan bautan ubangiji ne a ta fuska na ubangiji yan ubangiji ba ta fuska wajen bautan Allah ba sai aka ce mashi kuma iblis na yin wannan to sai ce shi yana ganin ma yafi kowa a haka kuma ma sai ya ce shi an riga an sarayar mashi da ma wajibai ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da azumi ba ruwan shi da komai duk da haka sai ibn taymiya ce wannan ya lamarin sama yafi shari akan kafirai yana nufin nasara da da da yahudawa lamarin sa yafi shari su suna bautan Allah amma shi ya ce shi ba zama bauta ba Allah ba baki da to nan sharrin sa yafi sharrin nasara yafi sharrin al-mulhiduna su ne falasifa da suke cewa su ma suna yin kokarin wato a yi ma addini gata ne su hada a tsakanin addini da falsafar su to galibi su wani lokaci ba a samu suna yin katakwaran ma da su wannan mutane suke yi su su bayan galibi na ka samu in ka zo irin waɗannan mutane suna faɗan cewa makasudin dama rayuwa makasudin da Allah ta ya halicce mu mu kaga muna cewa makasudin da Allah ya halicce mu sun ne bauta mushi bauta mushi tare da soyayya da girmamawa to su a wajen sufayen nan su makasudin halittan dan adam shine ya yi kokari ya raba kanshi da wannan abubuwa na jika-jika da muke fama da shi mada mata mata shine ko soli ko liquid ko gas din wato duk wani abu ne dauki hankalinka to karka damu da shi ka tafi kanka ta karkare ka killace kanka ka samu abin da ake kira jam'iyyatul qalbi tattaruwar zuciya wannan za ku ga da yawa ai mutanen indiya na yi irin sejis din nan za ga haka suke yi za ga sun ji daji sun ɗaura abubuwa haka ba ma sa jin daɗi sosai wasu abu da sai su samu shi jami'atul qalbi tattaruwar zuciya kawai idan suka samu tattaruwar zuciya a haka musamman sai sa'a wani aljani yana zuwa musu a haka yana ba su dokoki to daga lokacin sai to kaga tunda mun samu wannan ubangiji ya mana promotion kenan ya mana ƙarin girma yanzu ba sai mu yi wani aiki ba yanzu ba sai mu yi wani aiki ba daga nan sai ga amfani ya fara cewa ai shi yanzu ma ba sai yayi ba sai yayi ba sai yayi wani zikirai ba ba sai yayi sallah ba saboda da amma sallar ana yi ta idan aka samu wannan jam'iyyatul qalbi shi kuma insha Allah ya riga ya samu har suna ma faɗin cewa ya falawa bil awradi man huwa ghafilu da kaifa bi qalbin kullu awqatuhu kullu awqatihi wirdu ita ana cewa kawai ka zo ka dinga yin wurdi ne wanda da ma shi gafalalle ne gaba da ubangiji ya za a yi zuciyar da kullum ita tunanin ubangiji take yi sai a ce ta je tana yin wani zikiri ko sallah ko azumi da haka shi babu ruwan shi ba zai yi wani sallah ko azumi ba to shi ana ibn taymiya ke ce masu abin da kai banda ma kasancewa wannan aikin da kake iblis ma yana yi to kuma aikin da kake na cewa yanzu an sarai maka da wajibai to al'amarin ka ya fi shari akan ba kafirai ma da mulkai kuma lalle kuma ya fi shari in dai ba so ke a mishi kara ba galibi da sunan musulunci waɗanda mutane suke zuwa suna sa manyan riguna amma kuma suna kokarin cewa su ba sallah ba su azumi ba saboda su samu jami'atul qalbi wani lokaci zaka ga wani ma ya sha rawani an ba shi kujera ya zauna yanda kuka zauna inda mu gashi ina katu to sai dau sai samu kuje na ku zauna ku tunga mun wani kabar badi a gaba na kaga wa kuke wa kuke yi kenan ni kuke ma kenan to da yawa ana samu haka da yawa ana akwai wanda su in aka samu irin waɗannan mutane sai haka za a koma ana musu abin da ake ma ubangiji din shi wannan mahajubi ne yana neman ya samu wato aljabu yana neman ya samu shi ma wato ya wusuli da sauransu shi kenan sai ya zo yana yin sujada ma shi wanda shi to shine ana shi ibn taymiya yake magana cewa to duk wanda ya faɗa haka to lamarin sa sharrin sa yafi sharrin kafir yafi sharrin mulhidai irin wanda suka cewa ba suke cewa ba ma Allah so akalla kaga ai musu baje sun ce aikin su yafi yafi lada ba shar irin wannan shine abin da lokacin zaka ji muna faɗa muna cewa wanda ya zo da ganga ya buga a masallaci to al'amarin sa sharrin sa yafi aka yan nanaye masu finafinan ta wallahi yafi sharrin sa yafi wannan saboda shi akalla shi wanda yake yi ma da zaran kun zo da gemun ku kuka zo ko ba ya fasara ya gari ya gari ma ya fasara wuce kuɗa kuɗa kuɗa manyan mutane su wuce wato ya san shi ba daidai ke ba amma ana wuce sai ya ci gaba da ba shi wannan ba a wajen manyan mutane a nan da yake zo yana yana bije bije sau da haka to kaga shu inda lamarin suke da girma kenan shi wanda ce ma ba ma Allah baki daya akalla shi yanzu ya riga ya bari shaidan ya fada da kansa to amma shi wannan cewa yake shi abin da yake ma banda ma sharri ne to shi na shi da fa alkhairi ai kaga wannan abin yayi yayi muni kwarai da gaske Allah ya kyauta malai yake cewa wa mabanna haka zalika duk wanda ya tsammani abin da muke cewa da wanda ya zo ya ce shi zai kiɗa kiɗansa ne a can wani waje ko finafinansa ko kuma wajen mai sunan gidan wajen dukan a gidan ba a inda studio yawon studio studio ɗinsa akalla duk da inda ya gani babban mutum ya zo wucewa za ka gani ya shiga taitayinsa saboda ya san abin da ke ba daidai ke ba to wannan akalla shi ya yarda laifi yake ya fi sauƙin al'amari akan wanda shi ne ma yarda wannan buga manzan da yake ma laifi ne ba ban ɗauko ta ma ya kawo ta masallaci shi na gaba laifi yake da shi jin ya ɗauko munkari ya kawo masallaci sannan kuma yana jin cewa munkarin ba a rufi ne to wannan ya fi shari ya zama barakabi kuma abin ya zama complicated kuma da can simple abu ne ya zama complicated to kaga ai abu ya hawa kuwa malai cewa man zanna annal khadira haka duk wanda ya tsammanin cewa annabi khadir wa ghayrahu da ko wani annabi khadir suna faɗan ko yusha ko ilyas ko wani abu ko wani saqaba anhum al-amru umarnin manzon Allah da aka aiko manzon Allah da shi na gindayayyen hakika da ubangiji ya ce abu manzon Allah da shi to wannan umarnin ya sarayan masu limushaharatul irada kawai saboda sun halarto iradan ubangiji wa nahwi zalika ko abin da ya kama da haka kana qawluhu to wannan aqidar tasa da cewa annabi khadir wai yana da ilmin ladunni ubangiji ya sarayar masa da sallah da azumi kana qawluhu hadha min sharri aqwal al-kafirin billahi wa rasuli to maganar sa ya zama mafi sharri maganar kafire wanda ya shine mafi sharri akan maganar kafire da suka kafirce ma Allah da manzon sa inji ibnu taymiya a to bari magana akan khadir a khadir kun san bawaye da cikin bayan Allah malamai sun tattauna akan shi wato annabi ne wanda ake mushi wahayi ko kuma bawan Allah ne wali salihin bawa na gargaru malamai sun tattauna kan wannan kisan shi kamar da aka sani kisan annabi khadir ya zo a cikin suratu alkafi can karshe karshe sannan kuma labarinsa da wato tafsiri da rabe-raben bayani ma sosai ya zo a cikin as-sahih as-sahihain hadisin Amr bin Dinar al-Makki daga Sa'id ibn Jubair al-Kufi daga Abdullah dan Abbas ya ruwaito mazala ya ba su labari dalla dalla inda lambarin Shu'aib inda lambarin Annabi Khadir ya faru da Annabi Musa sannan kuma ya zo da hadisi ta hadisin Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utba daga Abdullah dan Abbas wato hadisi ne dai ingantacce amma a cikin hadisan ko a cikin ayoyin ba a fayyace mana cewa shi annabi ne ko ba annabi ba saboda haka sai malamai suka tattauna akan cewa shi annabi ne ko ba annabi ba kowane bangare akwai malamai suka ce annabi ne kuma suka ce maganan su cewa maganan cewa annabi ne ta ce maganan galibin malamai akwai malamai kuma da suka ce ba annabi bane suka ce kuma maganan cewa ba annabi bane ita ce maganan galibin malamai ka kowane da awan cewa maganan sa shine maganan galibin malamai to za ga ibn taymiya shi ma duk ya nakalto waɗannan waɗannan maganganu saboda haka misali nake faɗan haka shine a duk da mu abin da ke rajiha a wajen mu shine annabi ne amma in ka ji wani malami ya ce ba annabi bane karka da mu malamai da dama sun faɗi wannan magana wannan shine ma ikhtiyarin ibnu Uthaymeen daga cikin malamai shine ikhtiyarin Muhammad ibn Salih ibn Uthaymeen cewa yana ganin shi bawan Allah ya daga cikin bayan Allah amma ba yana mushi fasal da su sufa yake mushi ba za mu yi magana su magana sufa yi anan ya suke fasal labarin annabi Khadir saboda ba magana ta da masu bid'a ba in ka ji wani ya ce wato salihi daga cikin wato salihan bayi ko ibnu Taymiyyah shi kansa altafansa bai yi magana na katba ya abin da na leka bai yi magana kat ba ya dai ta wasu fi kawai haka da ya zo ce wasu ce kaza wasu ce kaza sai kaza abin shi bai tsaya ya ta'abudi a wannan babun ba saboda da yawa daga cikin ahlul kitabi suna faɗan cewa wato bawa Allah ne wannan wataƙila kuma a wannan shi yasa aka samu da yawa daga cikin malamai sun bi sun bar ayyansu akan haka amma al-hafiz ibn kathir da al-hafiz ibn hajar al-asqalani da wanda malamai da dama sun tafi muhammad al-amin shanqidi a tafsirinsa sun tafi zuwa ga cewa wannan bawa Allah annabi ne kuma suka kawo hujjoji tsaurara a ƙur'ani da sunna wanda suke jin cewa lallai abin irin aikin da ya yi to aiki ne shakka babu bai kamata a ce wani annabi ne ya wannan aikin ba saboda shi dai da annabi Musa ya zo wajensa cewa bana bi ka ba ala an tu'allimani mimma ullimta rushida bana bi ka akan ka sanar da ni wani ilimi daga cikin abin da ubangiji ya sanar sheka ba in sami wato shiriya to kaga shi annabi Musa annabi ne wanda yake daga cikin ulul azmi da rasul wanda ake mishi wani wahayi ke bantacce sai ga shi wannan annabin ya zo wurin wani mutumi shi ma yana neman wani ilimi ilimi na musamman shi ko mutumi na musamman yazo yana neman wani abu na musamman to sai dai ya zo wurin wanda shi ma mutumi ne irinsa na musamman din kaga suka ce to kaga ashe kaga tun da shi an ba shi ilimi na musamman ce ala an tu'allimani mimma ullimta daga cikin abin da aka sanar sheka kai kai banna bawan Allah kaga yana da wani ilimi na musamman kenan abin da yake kira al-ilmu ladunniya al-ulumu ladunniya ilimi na ladunni min ladullahi ta'ala daga Allah ta'ala aka same shi to kaga ya kamata ya kamata suka ce inji malamai inji su ibnu kafir ya kamata wannan mutum ya zama annabi saboda al-ilmu al-khas ينبغي أن يت... النبي الخاص ينبغي أن يتلقى العلم الخاص من من, من نبي خاص كل نبي كيش درجة ما وأنا شيء أبدا شيء ثم لم يسكت فدا sannan hujja ta biyu suka ce a ciki ubangiji ya ba mu labarin cewa fan falaka hatta idza laqiya gulaman faqatala shikenan suka tafi sai ya samu wani yaro karami sai ya kashe shi to kaga kashe rai kashe rai bai kamata a sami kashe rai da wato kawai wani kishi a zuciya ba sai dan maka wahayi ya zaka ce kawai dan an samu wani saboda kamar da muka sani ismatul khatir idan ma tunaninka ubangiji ya tsare maka akan gaba dan shedan wanda ubangiji ya musu wannan abu su ne kawai annabawa amma wanda ba annabawa ba sai dai a ce a cikin kashi 80 ko kashi 90 ubangiji na kiyaye shi amma dai dan wannan wato nadirin da akan dan samu ana iya samun shedan ya zo ya mushi kuma dan gaba dan sa to yanzu ne kawai a zo babban al'amari irin wannan a ce ma yana da alaka da kisa ya sami makami ya kashe yaro ba tare da umarnin Allah ta'ala ba to wannan bai kamata ya zama an danganta ma annabin Allah ba ya yi dan alaƙin kansa saboda haka wannan suka ce ya fi kamata ya zama wannan aiki na annabin Allah wannan shi dalili na uku na biyu dalili na uku kuma bayan ya gama sai ya ce wa ma fa'atu wa an amri ni ban yi ba da umarni na yace to kaga an amri ya faɗa ce ni ban yi da dadin kaina ba shi wani ke bashi umarni to wa zai bashi umarni in ba Allah ba Allah shi ne bashi umarni da Allah ta'ala shi ne yayi ko annabi Musa yace je ka samu akwai bawan mu je ka nemi ilimin godansa wajen shi to shi kaga ubangiji shi ya bashi umarni kenan saboda haka shi yasa Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa to kaga al-asl adamul wasita tunda da ya ce ubangiji ne ya bashi umarnin to asali shi ne babu wani shamaki tsakanin shi da Allah sai dai shamakin mala'iku amma dai ba shamaki a cewa kimshi ne yadda irin abubakar ko umar ko usman suke iya samu ba a lalle wahayi ne aka mishi wannan kuma maganar gaskiya ta fi ta fi ta fi karfi a wajen malamai ta fi karfi akan cewa annabin Allah ne amma wasu daga cikin malamai suna ganin saboda abin da ya shahara a bakunan ahlul kitabi na cewa shi ba annabin Allah bane suka ce to lalle ba annabin Allah bane tunda annasi bai zo karara kan wannan ba wannan abin da muka aika mafhumi ne fahimta ce a fahimta ce in ka saka wani malami ya saba kan wannan to zaka ce ba za ka ce wato ya yi da ra'ayin bid'a ba tunda malamai musu daga cikin malamai sun faɗa haka na na akwai wanda ba mursalai ba haka ne gaskiya ne idan ba abu da ake magana kenan ya zama annabi ne ko da ne ba ba a yi koshin ba amma bai zan mursalin ba amma dai annabi ne to in annabi ne kaga kaga yayi aiki da ubannin Allah kenan ba wani ne ya gaya mishi ba ba kuma amfani da wani khatir din sa ba khatir shine dan su su su baye su abin da sai so a ce kaga tun da ga yana kashe wani da kawai kinshin zuciyarsa to ni ma yanzu kaga na kiyin sallah da azumi wato ni ma an min kinshi ne in kaga na na kashe wani an min kinshi ne in kaga ya je yayi zina an mishi kinshi ne in kaga yayi kan wato ai za a bude harkar banda kuma yanzu idan mukaddara idan kun faɗi cewa shi a lokacin annabi Musa Ubangiji ya halatta ma wani bawan Allah zai iya irin wannan kuma ba ma annabin ba to ai annabi Allah annabi annabi annabi Musa ba jirki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba da mun shi annabi Musa a lokacin sa ba a kallafa ma wani wani annabi wanda yake wani bangaren duniya sai ya zo ya imani da shi ba sai ya zo ya bi shi ba ya bar nashin shari'an ya bi ya bi a tawararsa ba faɗa haka ba zai da imani da shi a matsayin cewa duka yan sako ne amma shi manzon Allah shi shi a lokacin sa ai shi an riga an kulla duk wani annabtaka ce da kuma duk wani manzanci duk wanda da zai dawo manzon yake ce ba Umar dan Khattab amma ji'tu bi amma ji'tukum bi hadha ba naqiya ya ibn al-Khattab wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai annabi Musa da yana nan shi ma abun bai abun ba zai yarce shi ya tsaya ya rike taura ba sai ya masa Allah kaga to Khadir shi ma da yana nan inda a lokacin manzon Allah ne haka ya ta faru da shi to ba magana zuwa ce a je a je wurin Khadir a nemi ilimi ai shikenan magana ta kare kuma sahibu zamani ya zo kamar tabaran zamani sallallahu alaihi wasallam a to sai kuma magana ta biyu a shi ma hanabi akan khadir din nan to yana raye ko baya raye wannan duka sufaye ba sun damu da magana yana raye ko bai raye ko wani ne ko annabi ba su abin da suke so shine shi fada a yanzu in ka yarda da kadir din duk ka ce ma misali yana raye ko ce da kaza to su ma ko waliyansu uwa fa ga namu auliya'ullahi su da abin da dame su kenan kaka da kaka tsammanin wai wannan abin da muke faɗa wai ya dame su ne su su kai ta faɗa cewa ba annabin ne amma dai ka dai yadda ana yin shi kaza yin shi kaza to shi mu ma waliyan ana iya samun haka saboda haka za a iya su kira ina daga nan in kira hobbaran shehu usman ya amsa zan iya kiran yas ya amsa zan iya kiran wato tijjani ya amsa wani su abin suke son su ka kai zuwa gare shi in ka yarda da wannan shukuran da suke maka to shi ma sai a faro tun daga farko shi kansa ma annabi ne ko ba annabi ba to sahihiyar magana shi annabi ne sannan kuma a raye yake ko ba a raye ba asali wannan maganar cewa annabi khadir a raye yake ko ba a raye ba ba shi kadai bane aka wani lokaci annabi ilyas ma aka shigar da shi shine hikayoyi da suka yi gangami daga mutane wasu fajirai wasu mutanen kirki masu masu cewa su suna ganin fa wani mahaluki yana zuwa yana ce musu shi khadir ne suna fa ganin sa yana zuwa yana ce musu shi khadir ne wani lokaci ya ce ai so yake yi ya taimake su wajen su tafiyar suruki da suke wajen wajen ubangiji wani lokaci ma ya ba su su umarni ya ce kai kaza wani lokaci ma ya zo taimake su a cikin daji wani lokaci in sun je su yi makuwa ya taimake su wani lokaci in ba su da arziki ya ko wani kuɗi ko wani abu ya ba su to wani abin ya shahara ya shahara tun lokacin da aka fara magana tubancin nan lokacin su junaidu da yawa zaka ji wasu na magana cewa suna ganin hadir to har zuwa lokacin ibn taymiya abin ya fara fanzama ba za a ce an ga shi fa an ga hazar hazar din fa zai tashi ai in ba ai sai wasu mutane sun kai su 20 an tafi can kurmin daji an bace sai wannan hazar wannan wani mutum ya zo mishi da kaya na malamai yace shi annabi khadir ne ya zo ce to gwazo ga hanya kuma ya nuna musu hanya kuma lalle ta bulle kuma suka suka suka suka wuce gida abun su ko kuma hanya akwai ɗan fashi ya ce ya rona hanya akwai ɗan fashi guda daga nan ne kuma lalle a tafi kuma abin da ya gaya musu gaskiya ne saboda haka shi ne aka ba ta taura to wannan kanzu din wai shi shi ne dai ake gani ko ko ba shi bane kuma ma in shi to dama yana raye ne har yanzu to daga cikin malamai saboda duba da cewa akwai masu kirki wanda suke faɗa kuma ko da ma ba masu kirkin ba mutane da dama su faɗa kuma an tabbatar ni wane da halda wane ba dan Najeriya ya faɗa dan Gini ya faɗa dan Ghana ya faɗa dan Kabar ya faɗa dan Masar ya faɗa dan Saudi ya faɗa an san ko ba haduwa suka yi ba an san ba su karya ba ko ba da nake faɗa wannan magana an san ba za su karya ba to duba da haka irin su imamu nawawi irin su ibnu salah irin su al-qurtubi irin su as-suyuti suka ce to gaskiya yana yana da rai farki da shi suke gani ubangiji dai yakan sa ya aje shi ne ya rika taimakon bayan Allah a haka wannan shi abin da su su suka faɗa wanda kuma ya ci gaba da ƙara zaje gwanduwansa wajen sai a tabbatar wannan bawan Allah shi ake gani ba qadar din shine wani mutum ya kira al-hakimu tirmidhi ba tirmidhi wannan namu mai aljami' ba al-hakimu tirmidhi wani babban basufi ne wanda shi ya shimfiɗa musu abubuwa iri iri sosai ya shimfiɗa musu abubuwa iri to wannan shi su abin da suke faɗa kenan amma abin da ahlul tahqiq sun kai malamai masana sosai da suka yi bincike a abin akwai masu karatawa baki da su ƙarya ne kawai babu shi baki da irin wanda kawai da abin da sha muku kai sai ku karata to shine mutum ne ya ce a ai ba ka tabbatar da abu sai da ilimi ba ka kore shi ma za a kore shi da ilimi rashin sani ba ilimi bane in ka ce adamul ilmi bi shay'i fa laysa adaman bil adami fa laysa ilman bil adami yace cewa da kake baka sani ba kai tunda baka taba ganin gani ba to wani ai bayan ya kora abin ba musamman kuma ana da mutanen kirki da suka faɗi cewa sun gani saboda haka ka ce za ka kora abin wannan shi ma kuskure ne sai dai kawai abin da za mu faɗa jimin taimiya wanda kuma shi yana tajriba akan haka yana da tajriba akwai abubuwa da yake da shi yake da personal experience a lokacin sa abubuwa da suka faru ita aljani suke gani aljani suke gani shi a wani lokaci ma in ka tsaya kai da ka ce to kai wanda suka ka gani sun ce wannan da farin gemu a wannan ce a da farin gemun sa wannan ce da aka aljani kenan wannan da sufofi kala kala ake ake faɗa ake faɗa wani ce da kaza wani ce da kaza wani ma yanda ke gani a nahiyar su daban da ɗayan nahiyar kaga to shi aljani ne wannan shine abin da shi shi shi ibnu taymiya yake faɗa ya faɗi wannan magana a wajaje da dama a altafansa daga cikin inda ya faɗa ki cewa wa'amatu ma yuhka a cikin majmu'ul fatawa kenan wa'amatu ma yuhka fi hadha babi da yawa abin da ake yi kaitowa a wannan babi ba'abu ha kadhibun wasu galibi za ka samu ƙarya ne wasu ƙaryan suke yi wa ba'abu ha mabni wa ala dhanni rajulin wani kuma an gina shi ne akan riyawa mai riyawa mithlu shakhsin ra'a rajulan dhanna annahu al-qadir kamar mutumin da ya ga wani bawan Allah ya zai ce mishi qadir ne kuma ya yadda to ai ba a ce ba kuma ƙarya ba aljanu aljanu ba makaita ne ba ba su yi ƙarya in ka suka ce ka sune Abubakar Siddiq ko sune Umar ko su ne aliyu ko su ne usman ko su ne ma manzon allah to to me ya ciki cewa aka ce maka aka yi ba wanda iya yi kamanci shi da manzon allah kini da kini amma ba wani zai maka bumburin burin ce kai ne manzon allah ba kai ba san shi ba kai ba san shi ba to ya kan yi maka burin burin ce shine ba dole a yadda ba yanzu ba ba ana samu wasu dajjalin nan ba jini tsoka bakake wul amma su ce in ka ga su kaga manzon allah su ba amma suna faɗa ba an suna faɗa sanan ana iya samun haka ya faɗa a cikin littafinsa al-furqan bainal haqqi wal butlan yace wa kathirun minan nasi da yawa zaka samu daga cikin mutane ra'aban qala ya ga wanda yake cewa inni ana al-khadir cewa ni ne annabi khadir wa ina ma kana jinni yace ajani ya gani thumma sara minan nasi man yukadzibu bi hadhihi al-hikayati inkaran sai zaka samu a yanzu a cikin mutane wanda yake inkarin wannan wannan hikayoyin da mutane ke faɗa cewa lallai su sun ga sun ga annabi khadir limautil khadir saboda suna ganin annabi khadir ya riga ya mutu wallazina arabu sidqaha amma wanda su sun taba gani ko suka suna da yaqinin gaskiya wanda ya gaya musu sun san gaskiya abin da aka faɗa yaqta'una bi hayatil khadir su suna cewa lalle wannan mutum yana rayi wanda da ake ganin to shi yana rayi wakila qa'ifatayn muqti'un yace duka wato kungiyan guda biyu sun yi kuskure fa innal ladina ra'aw man qala saboda duk wanda suke suka ga wanda yake cewa inni ana al-khadir cewa ni ne annabi khadir kum kathirun suna da yawa sadiquna kuma masu gaskiya ne wal hikayat mutawatira mutawatirat kuma hikayoyin sun gangami ma ba za ka iya cewa ba wai ƙarya suke yi duka ba lakin akba'u sai dai sun yi kuskure ne fi wannihim a yayin da suke riya cewa annahu al-qadar cewa shine annabi qadar da gaske wa inna ma kana jinniya ajani kawai suka gani wani hada ta jiri mishi misali hada lil yahudi wan nasara saboda haka ba za ka samu ai ba ma abin ya take ga musulmai ne kadai ba irin wannan abubuwan suna faruwa a yahudawa da nasara fakafirun ma ya tihin fi kana'isihim da yawa ana samu wanda ke zuwa a cikin wato ɗakin bautan su wani yana zuwa manyan kuya ya ce musu inna wani kadir cewa shi annabi kadir ne nasara kenan wa kadhalika al-yahud haka zalika yahudawa ba ya tihin fi kana'isihim man yaqulu innahu al-qadir wani wanda zai ce musu shi annabi kadir ne zai zo musu wa fi dhalika min al-hikayat as-sadiqa ma yadhiqu anhu al-mawdi' yace to anan dai yana da a cikin littafin al-furqan bain al-haqqi wal butlan sai yake cewa anan dai akwai labarai da yawa da ni ma na sani wanda in ce zan baka labari a wannan wajen wajen zai kuntata kwarai da gaske ba zan iya kawo maka shirka ba yubayyin shirka marra a shakhsan wanda yake bayyana cewa lallai gaskiya ne wanda yace maka ya ga wani mutum wani bawan Allah to lallai gaskiya ya faɗa wa banna annahu al-qadr sai dai ya riya cewa shi ne annabi qadr ne wa annahu ghalita sai dai yayi kuskure fi wannihi ariyawansa annahu al-qadr cewa shi annabi qadr ne wa ina ma kana jinniyan wani ajali ne kawai yazo ya ya mushi bada bani ya batar da shi haka wannan shi ne abin da shi shi ibn tamiya ya faɗa to me yasa ibn tamiya ba zai faɗi ce dan wani lokaci sai abin kirki ai me yasa ibn tamiya ba zai ce mala'ika bane saboda mala'iku ba su yi ƙarya ba ba su yi ƙarya su ce su su ne wani ba da wannan ne ibn tamiya shi ma lokacin da abin ya faru da shi an kama shi a cikin qal'a a can masar sai gashi wasu sun gan shi a kwakurmin daji suka kira shi kuma ya amsa kuma ya zo ya biya musu bukatunsu daga baya hankali ya tashi cewa mutumin nan da aka ce a za a kama ya aka aka gan shi kuma yana taimakon mutane ya ce ya aka yace ni ba fita ba ni ba fita ba to ya aka yace aljani suka gani ba ni ba ne wataƙila dai yana daga cikin wanda ke zuwa majalisi na ne ya iya gabatarwa da jinkitarwa na sai ya je sai ya musu irin aiki na wani lokaci abin tanyi haka ya faru shi dama ko wajen wasu wanda suke irin fans ne ba wa almajirai ba irin abin da kira fans din irin magoya bayan nan ba ka ga su ne jahilai amma su ɗaliban shi abu za musu haka ba ko kuma wani lokaci a je wajen arna ma yadda ya saba yana zuwa wajen arna yana musu da'awa suka taga sauransu sai a samu wani irin ibn tamiya ya je ya gabatar da jinkitar shi kenan da an rubuta sai ibn tamiya shi ba shi bane to har shi wani lokaci aka ce to me yasa ba ka ce ba za ka ce mala'ika ne ya zo ya taimake yake taimakon ka ba ya ce a wannan makarici ne mala'iku suna ƙarya ne cewa ni ibn tamiya ni kuma shi kuma ya san ba ibn tamiya bane sai ka aljani ne wannan sai haka wannan shine abin da abin da yake faruwa a to gini akan cewa annabi khadir su a wajen sufaye har yanzu yana da ransa kuma yana zuwa musu musamman in suka takarkare suka je suka killace kansu nan to a nan ne suke cewa yana da wani ilimi na ladunni in sun tambaye shi ko kai mai ta baka zuwa mai sallah da kai mai azumi sai ce a'a ai abin da sa ba a zuwa saboda ni na duk waɗannan abuwa Allah ya dauke min shi ba sai na yi ba kai ma yanzu in ka in na dinga dawo ka na dinga dawo ka hankali kai ma za a dauke maka waɗannan abubuwa a tafi ibn tabi'a ibn tabi'a yana cewa maganar gaskiya ya mutu ba maganar a cewa yana wani ra'ayi ba shi ba na kadir ba shi ne ba ajali ne amma shi ya riga ya mutu daban idan ka ce bai mutu ba to me hana yazo yazo ne manzo da imani da shi ba wajibi ne ga duk wani duk wani wanda ya yi imani da manzon Allah a lokacin da ba a kulla hijira ba bayan ai fatan makka ka zo ka yi hijira wurin manzon Allah akalla ka karɓi musulunci ko ka karɓi musulunci wajen dan sakon sa kuma ka aje duk abin da ka sani a baya kai an share naka na san kuma za a amfani da shi sai haka bizo ya amfani da wannan ba kaga ya mutu ke ba shi ne ba to shi da nan shi shi ibn tabi'a ne yake faɗa cewa man zanna duk wanda ya riya cewa annal khadira cewa annabi khadiru wa ghayrahu ko wani annabi khadiru ba saqaba anhum al-amru cewa umarnin Allah ya saraya ga kan gare su li mushahadatil irada saboda kawai sun yi mushahada sun halarto da wato irada irada mushahadatul irada wajen sufaye shine wato mutum yayin da ya karkar kansa shi bawan ya samu tattaruwar zuciya to sai ya zama ya batar da nufinsa da sha'awar zuciyarsa a cikin nufin ubangiji da kuma abin da ubangiji yake so to yanzu ya koma har ya koma ma ya zama kamar duk abin da Allah yake so kaman gashi yana ganin shi kuru-kuru wannan shi ne mushahada wajen su tayin farko fa wajen su an kaje ka duba risala ko shahiriya haka za ga duk sun faɗi maganar mushahada shine mutum ya zama ya ya batar da nashi ganin daman a ganin daman ubangiji sai ya zama hatta wato ya kunu ka annahu ya rahu wa yabsiru kamar yana ganin Allah kamar kurukuru wannan shine mushahada din ai a wajen su to daga baya ma sun ko ba su cewa suke ba su ayawa suna zuwa musulmi ta cewa su ne Allah su kurukuru suke ganin suka ce mushahada ko hakika sun koma daga baya suna magana maganar Allah kurukuru amma wajen sufaye in ka je kalmar sala ko shairiya da ya kawo maganar su a shuburi da sauransu suka ce idan muka ce muku mun yi mushahada abinda muke magana shine wato saboda tsabagen halartar zuciya da muka samu idan ba mu bar ma zuciyarmu wata kaso wani kaso ba da za mu tunanin kanmu mu sai dai mu tunanin abin da ubangiji kawai yake son a yi saboda haka sai ya zama muna kiran wannan abin da suna mu shahada wannan kuma yana da cikin matsalar sufaye mu ku sufaye daga cikin matsalar sufaye har su shek abdul qadir da yawan ibn tamiya ga zai kawo mana magana kan abdul qadir a gaba can da ta irin sati mai zuwa za ga daga cikin matsalar su sai zo da wasu al-alfazul mujmala wasu lafuza wanda suke yau mutum banza ya mata karkataccen fasara mutumin kirki kuma ya mata kyakkyawan fasara wanda kuma wani wannan shari'a hana mu wannan wannan ya daga cikin matsalar sufaye su kuma to wannan shi kanshi mushahatul irada kaga ma'anarta a wajen farkon sufaye na farko daban amma ma'anarta a wajen sufaye yanzu ko daban su a wajen su su sun yi fana'i ne sun ma shiga sun zama su ne Allah hakika shine ka ce ka kai da Allah ka daina cewa wani huwa huwa ka koma ana ana Allah kyauta a to shine yake cewa to duk wanda ya tsammanin cewa saboda kawai ya je ya shiga irin wannan mushahada din ya fara muhabara halara ya shiga halarar ubangiji da ya shiga halarar ubangiji shikenan sai ya sami wato mukashafa ubangiji ya dinga yaye mashi wasu abubuwa haka na ilimin muka na irfani yana gani bayan ya ga mukashafa shikenan sai ya zunkuda martaba ta mushahada daga nan sai ya koma yana ganin duk lamarin ubangiji duk lamarin sa zama lamarin ubangiji baki daya ya zama kamar ma yana ganin ubangijin kuru-kuru to duk wanda ya ce in ji mutum biya yake saboda ya samu shahadan nan to yanzu bari in bar umarnin Allah da manzansa kana qawlu to maganarsa haza min sharri aqwal kafirin billahi wa rasuli inda mafi sharrin magana wata aqida da kafirin da kafirin ce ma Allah da manzansa suka taba zuwa da shi to shi ya ya ya bi su banda ma shi hatta ya dukula fi fi nau'i tsani wannan ba zai fushe shi ba kawai idan ya ce Allah shi sarkinsa Allah shi ya alce shi har sai ya shiga nau'i na biyu min ma'anar abdi na ma'anar bawa wa huwa al'abdu bi ma'anar abid shine ya zama yana bautan Allah ne shi bawan Allah ne bi ma'anar abid ma'anar wanda yake bautan Allah a bisa soyayya da kuma kaskantuwa zuwa ga Allah din da bautan shi shine al'abid ba al-mu'abbad ba da yakunu abidan lillahi sai zama yana shi bawa ne na Allah wanda ya sa ma kansa jayuwa zuwa ga umarnin Allah ta'ala yi na yi barna bari gwargwadon abin da annaba suka zo da shi la ya abdu iyahu sai ya zama kuma baya bautan wani Allah ta'ala sai shi fayuti'u amrahu ya zama Allah kada yake umar yake da'a wa umarninsa wa amra rusulihi da kuma umarnin manzanninsa wai wali awliyahu kuma ya koma yana yin wato muwalati yana yin yana san yana jibintan wanda suka jibinci ubangiji almu'min mu'minai almuttaqina wanda suka kiyaye ubangiji kuma masu takawa wai wa adi a'da'ahu kuma ya koma yana yin adawa da wanda suke yin adawa da ubangiji suke adawa da addininsa kamar yadda ce la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya wannan shine abin da shi shi ibn taymiya yake magana wannan abin da ibn taymiya yake sanya fada ya nuna mana shine to kaga annabi khadir ko wani annabi khadir ba yanda za a yi wani ya zo ce kawai dan kawai ya ya gawuta ya samu wata mushahada mushahadatul irada ko mushahadatul ilmi ko mushahadatul wajdi ko mushahadatul mami yake kira ya ce shi za a sarayar masa da wasu duka kuma in yana da hankali ma shi ma bai ma dace ma ya ce zai wato tsanaita daga bautan Allah ta'ala ba saboda shi bawan Allah ne shi kullum yana bukatar ubangijin saboda haka to kaga tunda arzikin ubangiji ba zai yanke gare shi ba to shi ma kuma bauta bai kamata ta yanke ba to wannan su kuma akasi kuma su kuma su kuma wato sufaye sufaye kamar da muka faɗa su su a wajen su su cewa suke yi in dai ka riga kai matsayin mushahara nan to shikenan sai su rabe guda biyu akwai wanda yake cewa shi yanzu ko dai mu daina yin bautan Allah to ba shi da ni in je yin abin da na ga dama mutukar ina ta tuna ubangiji dama wannan shine makasudi ko kuma yace a mu ci gaba da yi saboda ka a mana mummunan zato mu ci gaba da yi mu ci gaba da yi haka nan dai saboda ko a mana mummunan zato ko kuma kar kuma in da kusar da ilimin da ubangiji ke bani to ta wannan fuskar ne ma suka koma suna cewa ma annabi Khadir din ta wannan fuskar ma wata ila ya ba annabi Musa ta wannan fuskar ne kuma suke cewa wali ya fi annabawa duka in ka je wasu suna faɗa suna cewa amma a ina ne fi annabawa a alam na mukashafa ba alam na shari'a ba kaji kaji wani bai bai wai a alam na su duniyar su na shirman su to a nan ne in aka tafi za a ce to wali ya fi annabawa duka ya fi mursalai amma su alamin su a alamin shari'a mu kai yanzu kai kake kake ganin haka kai yanzu ka je je annabi Muhammad ya fi kowa to shi kenan ka je ka faɗa haka ka je ka faɗa babu komai wannan idan ka je ka in ka je ka duba cikin mangana na ibnu arabi ibnu arabi muhyiddin ibnu arabi ko ka ce mumituddin kenan ka mu ce muhyiddin su a wajen su shine shaykhul akbar babban ba wani sufi a Najeriya nan da a wajen su ba shaykhul akbar bane shine babban malami babban ma na can kololuwa haka sai kiran shi suna ce mishi muhyiddin wai wanda ya raya addini ba ko abin da ya sai kashe addini to shi a wajen sa shi ibnu arabi a cikin hususul hikam in sun ji in sun ga abin bai musu daɗi ba su ce mu kawo sai mu ɗauko littafin mu zo mu faɗa suna cewa maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali yace to maqami ne na na annabi yana wani tsakatsakiya ne ya shi yayi sama da shi annabi yayi sama da manzo amma kuma bai kai wali ba to shi maqamin sa kenan kaga su da suke waliye ga su sa sama kenan dan dan ma ya kwakwale da abu wa wajen mu kaga risala tafi tafi nubuwa annabi manzo ya fi annabi to shi sai a wajen su manzo shine kasa sai an je ba shi an ce shi shi an aiko shi ne ga mutane ba wato ka amince da maka shari'a ko to kaje ka tai shi annabi ba an ce shi wato shi ya tsaya da shi a karan kasa ba to kaga shi ya fi ilimi kenan shi ko wali kaga shi shi ya saba annabi to wannan shi da abin da ibnu arabi ya faɗa cikin fususul hikam din sa babu abin da ke ciki sai sai sai barba da kawai a ciki sai filme sai sai ba su bata addinin Allah amma kaga kuma wallahi da yawa daga cikin waɗanda kuke ganin ana cewa su fayi na wanda kasan wallahi da yawa malaman da kina suke nan wallahi sai dai mutum in mutum shuba ta miƙe a cikin zuciyarsa shikenan sai je ba Allah bayani in ba ta miƙe ba kuma sai je Allah shi kadai san zuciyarsa amma wallahi aqidan su gidan da yawa in suka zo suka zauna in suka suna magana ko kuma suka yi rubutu wani lokaci ba su zuwa gaba ku suna faɗa amma yanzu ko sharu sa Allah yana da yana da rubuce rubuce da yake da shi ya da rubuce rubuce a ji a ji duba manganinsa muraya da yake da shi akan akan abubuwan subancin nan amma kaga duk in yanzu ya fito sai da Fatima ba zai yi a gaban ku ba saboda saboda kuce ai shi na kowa ne shi ya ya ya bude ko ina shi mutum mutane nawa a nan Kano mu da anan mu a Kaduna a Zaria mu mun san shi mutane nawa makari ya lalata ya bata musu aqida a wannan a nan a nan Kano da yazo ya dinga muku ya dinga muku badabani da yayi magana yanzu yana ta wasu falsafa a ce wai shi ji shi kamar ahlus sunna da yawa da yawa ina san mutane da yawa da na gargade su akan haka a Kano na da yawa sun rubu wasu daga cikin masu da'awa ahlus sunna wanda kusa gudun su sun rubu mu da muka san shi muke gaya musu to mutumin da ku je ku dubai tamansa ku gani shehu dairu ina tsammanin ko a Kano ko wajen Kano akwai lokacin da abdullahi yana mashi yana mashi nadi akan wasu abubuwa wasu maganganu lacca ce bai wuce awa biyu ko uku yayi amma abubuwa da ya faɗa kalaman irin wannan irin wannan maganganun kare ba ya ci ba su bi irin sa tunda yanzu kana magana kadira ne kadiriya ne da tijaniya ya koma ya ce a cikin ya ciro ya ciro ko ko rudda ne guda nawa 30 ne ko nawa ce 30 da wani abu ya rudda ya ce ya ciro rudda daga ce abin da ya yi ma mazala bakan magana ce kaga shi mazala kofi daya shi tijani kofi biyu shi kuma kokon baki daya shi shine yas wannan magana kirki ne magana hani ne ma sai an yi magana kuma wani ya ce wai su sun haifu an taɓa a gaban annabi ana da zama lafiya ne amma ba ka za ka fara wannan ɗauki ne dan kuma in suka daddame mu tare nan akwai littafi da malamin yayi Muhammad Sani Umar akan Sheikh Ibrahim Yas wala ta in ta kama haka za mu ɗauko littafin nan mu zo mu sauke shi a wurin nan sai dai mutum ya je sama ta bakwai ko ya je kasa ta bakwai haka ne ya mutu wala sai mun karanta shi a ga abin da yake wannan ba Allah ya kinshe na kafirci malam baka kuma cewa mutumin nan ba zuwa yayi da wani munafunci ba balle a cewa yawo mutane wa yau da kafirci don tsantsa mutane dan sa'aban san duniya suka bi shi da kafirci duk an tsa ni ban ce maka shi kafiri bane ce maka ne ya zo da kafirci akwai mabaci tsakanin magata guda biyu kuwa. Allah kyauta mala yace saboda wannan abun ba zai fushe shi ba hatta da kula fi nau'i tani min ma'anar abdi sai ya shiga ma'ana ta biyu shine haqiqa diniya ya shiga haqiqa na dokokin ubangiji jindayayyen haqiqa da ubangiji ke bada doka ya ce ayi sallah yana yi barna bari sai ya shiga wannan wa huwa al-abdu bi ma'anar abid shine zama bawa da ma'anar wanda yake bautan Allah a bisa soyayya da kuma kaskantuwa zuwa ga Allah ta'ala shi daya fa yakunu abidan lillahi sai ya zama yana bautan Allah shi daya la ya'budu illa iyyahu baya wato bautan wani sai Allah ta'ala din fa yutiru amrahu sai ya da'a ga umarnin Allah wa amra rusulihi da kuma umarnin manzanninsa wa wali awliyahu kuma ya jibinci waliyan Allah ta'ala almu'min mu'minai almuttaqin masu takawa wa yu'adi a'da'ahu kuma yayi adawa da wanda suka yi adawa da wato Allah ta'ala wa hadhihi al-ibada sai ce wannan bautar kuwa muta'alliqatun bil ilahiyya lillahi ta'ala ita ce take da alaka da bautan Allah shi daya ita ce take da alaka da akan abinda ubangiji ke bayarwa ko ke bayarwa kace zaka bauta ma Allah shi daya to wannan ita ce abinda ubangiji ke bada lada ko ya bada alaki akan ta yake yi wanda hada kana unwan tauhidi saboda haka ma ubangiji da ya tashi sai ya sanya maka taken tauhidi la ilaha illallah babu abota da gaskiya sai Allah bi khilafi man yuqiru bi rububiyyatihi sabanin wanda ya zo ya ce shi zai dinga tabbatar da ubangiji ya ubangiji kawai wala ya abudu amma ya bautansa aw ya abudu ma'ahu ilahan akhara ko ya ce zai bauta ma Allah amma zai bauta tare da Allah wani Allah kuma to kaga wannan shi bai tauhidi ba kenan wanda ya tauhidi shine wanda ya ce la ilaha illallah nan da ku gani ya kuma ce shi yanzu ya riga ya hakura yi rayi bari na barin sa dokan da ubangiji ya gindaya masa gindaya ya hakika da ita zai da ita zai da ita zai wato addini domin fal ilahu da aka ce illallahu ibn tabiya shi zai fara maka magana al-ilahu nan yace fal ilahu saboda ita al-ilahu huwa allazi huwa allazi ya'lahu al-qalb shine wanda zuciya take bautan shi take bautan shi bi kamal hubbi tare da cikan soyayya wata azumi da kuma cikan girmamawa wani ijlal da kuma wato ganin cewa shine babba in ban da shi babu wani mai babba sai shi wal ikramu da kuma karramawa wal khawfi war raja'i to ubangiji shi kada yake ma wannan wannan yana sai ya gaya maka asalin ma'anar Allah din asalin ma